الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتم الموجودات أكمل الكمل أتقل أتكياء أقرب الكائنات إلى الله قائبة أعظم العظماء بدءا وأودة أصدقي وأبلغي وأودهي وأبيني وأشرعي وأوضحي وأتمي وأكمل من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقوى جماعة المسلمين بالأقص كود الله يسا kuka halarto wannan zawiya tamu mai alkhairi da albarka a wannan yammaci da kuma ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmi da muke tare da ku ta tsarin gidan rediyo albarka a nan birnin bauchi da masu mana hidima ta social media dukkaninku kowa da sunansa da darajojin da Allah yi wa kowa na jama'a cikin gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. yau dai muna la'akariya ta alhamisa kuma ita ce la'akariya ta uku a wannan goman farko na watan tara musulunci ramadana kenan hijira shekara biyu, mun kuma dawowa yau ma za mu ɗora daga yadda jiya mahalicci ya ara mana aron zarafi yau ɗin ma muna muna kuma roƙo gare shi ya fahimtar da mu wannan saƙo cikin muwafaƙa da yadda ya faɗa kuma Allah ya ba mu iko mu isar da shi haka nan kuma masu sauran mu su ma Allah ya musu arziki su fahimce shi a haka nan jiya hali ya sa ba mu ƙara fasaran aya ta tamanin da ɗaya ba a wannan sura mai alkhairi da albarka suratu ali imrana dama mun ce ita ayar ta kunso saƙonni kuma da abin da ake ce ma wato al'afadaliya fifita tsarar da Allah ya gwada game da manzo da kuma sauran annabawa alaihim salawatu rabbihim wa salamuhu amin fa amin summa amin mai mana karatu alarama malam abubakar muhammadu amin zai karanta mana aya ta tamanin da ɗaya a sura ta uku ali imrana a karamakallahu bismillah
وإذا أخذ الله ميثاق الكريمين لما آتيتكم من كتاب من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق بما رسول مصدق
walillahi alhamdu ubangiji mai kowa da komai mai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai sauran halittatu duka kayansa ne khalqan wa milkan wa abidan in yace wane ya fi wane ko duk duniya an ce ba a yadda ba shi ba zai dawo ba don shi ba a juya shi zaman lafiyan wanda aka fifi ya yadda da an fifi kuma shi ma in zai waiga ya fi wani za ka annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya fi dukkan halittu dukkan ka'ina su wadda ake gani da wadda ba a gani manzo ya fifi ta kansu kuma in duk duniya za a ƙi wannan Allah ba zai kunce ya mai da annabi baya don haka mahalicci bai yi halitta ba kamansa yadda mai yabo yake cewa lam yakhluqil khallaqu khalqan mislahu la khalqahu la khulqahu la shakalahu la afalahu la adalahu la fadalahu la ba'dahu la qablahu ta'anima Allahu akbar in kana so ka kawo wanda yafi manzon Allah to kai halitta kai za ka yi halitta amma inda ta Allah ce to Allah ya gama ya fifi ta Allah kuma ni da ku mun itiqadi ba mai halitta sai Allah wa rabbuka ya khaliqu ma yasha'u wa yahtar to Allah ya halitta ya zabi wannan mazo da zamu ji shi ana ubangiji yake gaya maki wa idza khadha Allahu mithaqan nabiyina wannan waw suna kiranta wawul isti'nafi a wajen masu luga da li'irabi maganan da aka yi an idar ya zo na takin zance wannan wau'in sai nuhatu suka ce wawun ne isti'nafiya izɗin kuma suka ce zarfun ne limama da akwai takadirin uzukur iz akhadha Allahu mithaqan ya ambata ya gaya mana yayin da ubangiji yayi alƙawari ko ya riƙe alƙawari da annabawa Allahu akbar ga alƙawari lama a taituku sanda kuka tafi da saƙon nan da na ba ku min kitabi na daga littafi da na ba mu kowace ɗayanku nan na magana da annabawa aikakku wa hikimatin da kuma sanin shari'a da na ba ma wasu ku wanda ban aiko ku ku yi wa'azi ba amma na ba ku dokokin da da ku da iyalanku za ku ke aiwatarwa na ba ku wannan alkhairai kun je kuna ta ɗabbaƙawa kuna ta ɗabbaƙawa ثم جاءكم رسول fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kawai ba ku inda inda aikan ba sai wani irin mango mai wani irin girma mai wani irin daraja sai ya zo muku a inda kuke tabligin saƙon nan wannan manzo kuma da ya zo yace ku yi shiru ku saurare shi da yake faɗan abin da yake faɗa sai ya zamanto musaddiqul limama a shi ma masharadinku masharadinsa mamba'in wahayinku mamba'in wahayinsa an aiko shi ne daga halaran Allah kamar da kuma dai na ɗin aka aiko sai kuka ji bai saba ba bai ƙaryata abin da kuke faɗa ba la tu'minunna bihi kun yadda za ku yi murabu da ku cire matsayinku ku ajiye ku yi imani da shi cewa addininsa ake yayi yanzu Allah ya nuskanta naku kun yadda za ku yi wannan wala tansurunnahu kun yadda za ku zamanto masa dakarun taya shi aiki kun amince ko kuma da ku ja da rabuta ai abinda aka aiko shi shi aka aiko mu Ubangiji ya san ba sa musa ba mu ne yake so mu san fifikon manzonmu da wanda ba manzon kafin Allah ya ba wa ɗan adam annabta da manzanci wai halitta shi ne na a yasin da ya gina shi kenan ya san ba zai kawai ba amma mu ɗan baya ana so a warkar da mu mu je da aka yi ta keke da keke a halara aka zuba abin da ake ce mai exam domin a bayyana mana girman makin da annabawa da samu wajen sallama wa Allah kan lamarinsa ko ya musu daɗi ko bai musu daɗi wannan kuma ita ce tsarin tafiyan bawa alal abdul muslimi an yuti Allah fi ma ahabba wa fi ma kariha qala yace a tsaransu ku buɗi baki lafazi bil lisani wa shafataini ku furta ikirari shi abin da ya taso daga makoshi ya zo ya tadda kan ɗan baki ko ka ce da shi ya zo ya shimfiɗu kan halshe da halshe da haƙori da leɓen sama tsala suka haɗu suka faɗa iska ya fitar kaji shi ake ce ma ikirari da ka a wannan hamza ce istifaniya shin a karatu ku furta mala'iku su wa akhadtum ala zalikum 20 shin kun riƙe isiru baini wa bainaku abin da ya wuce ahadu a gun balarabe cikin jarin na larabci ta ce isru al'ahadu al'isru amma sun ce isru shine kulla ma yushaddu wa yu'akkadu duk abin da ake ɗaure shi a sake karbaji to balarabe bai ce mishi ahadu sai ce mishi isiru to Allah sai yi amfani da isiru anan yake amfani da ahadu amma a wani wajen fa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud sai mai da uhud ya dawo uqud to an ga an kulla kenan a wani waje fa wa awfu bil ahadi haka ne innal ahada kana mas'ula to nan sai Allah ya kiya kawo aqadu ahadu sai ce isun karshen abin zanzamewa kenan zaman lafiyar duniya kenan ake tattaunawa dan duniyar gaba daya Allah yi ta ne dan ta zama to maki baiwa to ga masu koyar da bautan wa qasum isri ala zalika من لدن آدم إلى سيدي عيسى الروح كل الأولين غم غم قالوا dama abin da aka fi tabbaci ya fito a gare su ke akwai 'yan tawaye cikin su ne ba su neman ɗaukakan komai suna nema Allah ya yarda da su to kuma Allah ce ga ya tsara shi kenan suka ce a tsararna ba ya ce su yi furushi ba to su yi a tsararna ya Allah dukkaninmu da ka zaɓe mu in da ka bayyano mu ka haɗa mu da bayinka mutum da aljan mu gaya musu kananan mu gaya musu kai kai kowa mu gaya musu abauta maka to mu din duka mun haɗu mun yadda yadda ka faɗan idan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zuhuri ya zo duka za mu aje risalanmu za mu aje nubuwanmu za mu aje izanmu za mu aje za mu aje za mu aje za mu bi ya Allah qala ubangiji rabbul izzati sai yace fashhadu nan an wuce maganar wa'annan anbiya'u an wuce maganar mursaluna dukkan malakutun sammai ne Allah yake su zama shaidu in manzo Allah ya zo duniya babu annabtan kowane annabi in qur'ani ya zo ba littafin kowane aikeke in manzo ya zo na wa'azi manzo Allah ya zo na wa'azi ba wani manzo mai wa'azi sai dai ya zauna a gaya mai fatadu kai ka ce ko daga baya da su mutane ana neman kafa kai da a'a Allah ne yake gode masallaman da suke kuma Allah yake gwada musu to da su kai labari tun da suka sallama ma alittan sa ɗaya tas tan ras sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ana ni ma da zan naɗa ku annabta kai shekara kaza mai zuwa zuwa goje kaza kai kuma shekara kaza da magsaji kaza to wannan din ku shaida wa ana ma'akum min shahidin ni ma na taya ku zamowa shaidu ma alƙawarin nan ni ma na shaida jama'a na gaya mana wannan ayar ta Allah ya kunsa fifiko ta daraja karara da ya yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wadda ba kuma da gaske a dai halittan Allah ko kaso ko nasu ko kaki ko naki ko kun so ko kun ƙi ko mun so ko mun ƙi ba za a canza ba annabi ne limamin dukkan kasantar kuma dukkan cika daga duniya Allah ya wannan dai yana tafe ne a cikin karatuttuka aka gane Allah bai yi kaman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to idan ka ɗauki farkon wannan fatsara jiya mun ce a kazallahu misaƙal awwali min al'ambiya'i an yi umina bi ma ja a bihil akhar ana gaya wa annabi wanda za a bashi aika to idan na baya a zuwa ya zo idan mamayinsa ya zo to ya gaskata shi wannan shi muke samu cikin ma'anil qur'ani ta babban malaman nan na duniya al-imamu abu ja'far an-nuhas imamu an-nuhas a ma'anil qur'ani sa mujalladin farko zaka dauka ka duba shafi na 400 da 30 mujalladin farko na ma'anil qur'ani ta abu ja'far an-nuhas shafi na ɗari hudu da talatin daidai da adadin hijiran wafatin babban malamin nan na sunna al'imamu abu nu'ayn al-asfahani mai littafin hilyatul auliya'i wa tabaqatul asfiya'i dari hudu da talatin wannan abu na'in ya bar duniya to a wannan tafi na ma'anin qur'ani mujalladin farko shafi za ka duba shafi ɗari hudu da talatin za ka ga abin da ya zama ka faɗaran cewa a kazallahu misaqal awwali min al-anbiya an yu'mina bima ja'a bihi al-akhir to ibnu mas'udin na cikin sahabbai makaranta kun san shi ne ma awwalu man jahara bil qur'ani ala ra'asi ru'asa'i kuffari quraish wannan awwaliya ta sace ba mai karba shine farko ya tsaya a dandamalin farfajin inuwan kaba dukkan kuffaru quraish suna wajen ya gaya musu qur'ani suka kama shi da duka kamar za su kashe shi ubangiji ya kaddara cikin numfashi aka dawo da shi gida arkan bunu abin arkama ko arkan bunul arkam kaman ba zai rayu ba manzo Allah da ya gan an cutar da shi an mashi raunannuka sai annabi ya yi dariya sahabbai suka ce ya rasulullah ba mu taɓa ganin abin tausayi ko bai taɓe ka ba ka raka abin da dariya kai wannan mun tabbata ba dariya ba ce a ƙare mu ya rasulan sai ta wannan da aka da kayan wanda ya yi dukan ya ba da umarni aka yi dukan wanda shi ya fara buɗe duka shi ne jibrilu yanzu yake gaya min in albishir maɗan mas'udu rana na zuwa shi zai kashe shi kuma sai ya zanna a ruwan cikin Allahu akbar ake albishir ce ta sa ma'aiki yayi dariya kenan ranan fansa wannan sahabin yace abin da ya fahimta a wannan ayar wa idza qadallahu mithaqal ladina utul kitaba kun ga shi a kira'a dama hujja ne a tsakanin sahabbai hujja ne kuma mutum ne kafiri bai da tsawo sannan mutum ne zamini bai da ƙiba bai da nama watakila irin suka biro a rubuce nama wala to amma Allah ya zura jaddaji ana jin turiyarsa a majalin kira'a da majalin tarihi a musulunci da majalin jarumta wato nagarta da rashin tsoro to da ya karanta wannan karatu sai kuma sauran masu zartar da ƙur'ani suka ce to bari su duba su gani ƙira'a ce yayi ko kuma fasara yi in ƙira'a ce da usulubin to ba za a cire annabi ina a cika da allazina usul kitab don wahayi ba zai karbi wannan me yasa manzo ya gama karanta wajen wa iza khazallahu mithaqan nabiyina kuma manzo aka ma wahayi shi daya suka ce to muna tamani in ji almajiransa zakakuran suka ce ma tamani ya fasara annabi'ina nan a halal kitabi ne kenan ba kira'a bace kenan tafsiri yayi wa idza qadallahu mithaqal ladina utul kitaba haka al-imam tabari muhammad ibn jarir ne tabari wanda ake cewa abu tafsir bil ma'suri mai jami'ul bayani an tawili ayil qur'ani wanda hijira shekara 310 ya bar duniya jiya mun faɗa nan mun ce adadin Allah ya faɗi sama da mufradi da sama da jam'i in ka haɗa zai baka guda 310 as-sama'u as-sama'a as-sama'i to 120 as-samawatu as-samawati to 190 to nace muku shine adadin 310 kuma shi ne adadin wafatin al'imamu abu ja'afar da tabari ya kawo abin da muka faɗan nan na kira ibnu mas'udin cewa wa idza khadallahu misaqal ladina utul kitaba har ma aka ce tafsiri yayi ba qira'a ce ta zo da haka ba to shi tabari ya kawo a mujalladi na uku ne shafi na ɗari biyu da talatin da shida Allah ya saka wa tabari da alkhairi haka ya sake zuwa cikin tafsirin al-baharul muhit ta al'imamu abu hayyana taukidi hijira shekara ɗari bakwai da shekara arba'in da biyar abu hayyana ya bar duniya Allah ya ji kansa in ka ɗauki littafin albaharul muhit mujalladi na biyu shafi na ɗari da takwas za ga wannan kira'a ta ibn mas'udin cewa wa iza qadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ta tafsiri ce ba kira'a ba haka aka da ka sake samu in ka kuma komawa dai ma'anin Qur'an din wannan karo mujalladin na farko amma shafi ya saba da yadda muka fito wannan karo mujalladin farko shafi 400 ne ga 31 jama'a musulmi da kira'an da su gamo karanta da fassara wannan babban malamin sahabbai ko babban malami cikin sahabbai duka ya habu kowane mai littafi in ya wuce akwai halifofi masu ci gaba da karantar da littafi kenan an ba wa annabawa sanda su suke karban wahayi da suka wuce kuma sai Allah ya gadar da kuma wannan littafi da halifofin annabawa su ne maluma wal ulama'u warasatul anbiya kenan maganan ya haɗu da kira ibnu mas'udin din da sauran kuma fasaran malamai duka amma imamu na kasa'i ɗaya daga cikin hujja a larabci sannan ɗaya daga cikin kuma ƙurra'u sab'a shi yana da fuka-fuki biyu ne in ana maganar makaranta ƙur'ani wanda ake bin usulubin ƙira'arsu akwai imamun kasa'i in ka zo majalin luga na da irabi shi hujja to abin da ya faɗa yake ce wannan ayar يجوز أن يكون وإذا خذ الله ميثاق النبيين بمعنى وإذا خذ الله ميثاق الذين مع النبيين yace duka ɗaya ne da wanda aka ba aikan da wasu gada bayan masu aikan sun karanta sun yi wafati imam kasa'i hijira shekara ɗari da tamanin da tara ya bar duniya sunan shi aliyu ibn hamzatan nahawi Allah ya ji kanshi Allah ya ba mu albarkacin a wannan gabar misaqan nabiyina lama shine a gaba wannan maɗi ya ƙwanƙwasa kwakwalen manya-manyan jagororin nahau na duniya kai da ni da mu da ku mun tabbatar ba za a yi maganar ilimin nahau sai an ambaci amuru ɗan ambuza wadda ake ce mashi abu basri duk da haka ne ya san bai fito ba sai ka ce sibawaihi sibawaihi a wannan da ya leƙa wannan ma ta gaban وإذا خذ الله ميثاق النبيين لا ما ما دينن ya gagara sanin anguwan da zai aje ka dube shi hujja ne shi ne awwalu man basata ilman nahwu abinda kawai yayi sai dauki takaddu kawai sai je kan da malamin malamin kuma shine shehin nan na yaren larabci wanda shi kadai ya kirkiro fannin arut yanzu ta zama fanni duk duniyar larabci an karba shi ɗaya daga fasahansa kafin Khalil bin Ahmad al-Farahidi babu fannin al-arud a kafin musulunci na Arabiya na duniya babu shi ya kirkiro karami ne wanda ya sama ma larabci gurbin da yau ake tutiya da ita ya kamata a ganshi karami ya zama siba wani kawai na ɗaga wani littafi sai je kadda a shehu halilu bunu ahmad bunu amir bunu tayyim alfarahidi al-yahmadi al-azdi abu abdurrahman nahawi al-luhawi shi sai bawai hijira shekara 180 daidai duniya ta rasa aka bi sunaki Allah ya ji kansa da ya dan wannan ayar wai za ka zallahu bi saka nabiyina lama daidai sai asalamu lahu wannan ma din nan a zubin tartibin li'irabi me ya sunanta kuma wani aiki ta zo yi kaga in mu da ku ne da yake mun saba tsumbure sai mu ce da wai kaninka malam kaduru mai wanka ne to malam kaduru bai sani ba ma ɗaya in an ce wanka nenka a cikin fasara na jin da za mu zaganin duka amsanta a zama ɗaya a karbakan lauta ai ga ta ya faɗi wannan inda wannan ce ma'ana sai a ce kawai da wasu abubuwa to me yasa aka ga wuce aka ce wan shanenka ka ji abin kamar hausa kamar larabci kamar fulatinci amma kan bai ɗiɗi da barbanci yanzu jama'a ga siba waihi imamun nuhati a gaban shehunsa al-khalil bin ahmad al-farahidi shi an haifi khalil bin ahmad al-farahidi hijira shekara ɗari ɗaya ne ummansa ta aiki kun ga magabaci ne sosai ya bar duniya hijira shekara ɗari da saba'in kenan ya rayu shekara saba'in duk abin da muke ji na ƙwarewar ashar halil bunu ahmad al-farahidi duka a cikin shekara saba'in sai ka ɗauke wato sinnu sibiyani yake shekarun yaranta sai ka kawar ɗan raran a nan ne manyan suka bi suka zama sun san nan sun leka nan sun tsuba nan sun koyi wani to alhamdulillah rabbil alamina kabarin sa yana basara Allah ba mu ikon zuwa mu ziyarci al-khalid bin ahmad al-farahidi shi abin da ya faɗa masiba waihi ya ce wannan maɗin ta zo ne a gurbin allazi kuma aikin da allazi za ta yi kalmar in ka je fasarawa haka za ka sa ma ka tsaya makwafin allazi gurbi da kuma aiki ami'a ne to shi kenan kun ga sai kibowai sai ya warke ya gane kenan ma ta zo ne allazi da ma'ana da kuma gurbi ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum ja'akum yake summa ja'akum sannan ya zo muku rasulun wani irin manzo kun ga nan ma ga wanda suke ga jari a larabci suka ce musamman dai bari fara da mutum biyu cikin su al-imamu ali ibn abi talib karramallahu wajahu wa radiyallahu anhu mijin yar da annabi ya fi kauna a duniya nana fatima zahra alaiha salam baban sama baban shugabannin samarin aljanna sai ji alhassan da sai ji alhussein sannan kuma saifullahi al-masalul sannan sarkin malaman halaran ma'aiki kaga in yayi fasara zaman duniya lafiya ta karba to da shiwa imamul ummati sayyidina ali da kuma wane da marja'ul mufassirina عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن ومرجع المفسرين سلفا وخلفا كما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم wayannan sahabbai guda biyu suka ce ja'akum rasulun suka ce na kira ce na kira suka ce amma fal isharatu ila muayyani na kiran tana saiti ga wanda aka san shi kenan kun gana kara iri biyu ne akwai na kara mu'ayyana akwai na kara majahula to nan suka ta an san wanda Allah ya dunkula da sunan rasulun in an san shi hai an san shi su a suka san shi wanda suka yi zan san shi sun san shi kuma suka ce suna da dalilin Qur'ani ne ya gaya musa wannan rasulun na nan annabi Muhammadu ne. Suka ce Ubangiji ya faɗi wannan a karatu da yawa amma suka ce ga guda biyu. Ubangiji ya ce wa zaraballahu matsalan ƙaryatan kanata minatan mutuma'inna كانتا منة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون suka ce amin suka ce nan wadaraba Allahu masalan qaryatan wata alqarya suka ce kowa ya san masari amma ga ta da kira ma kaunin lafazi na kira amma fal isharu ila qaryatin muayyanatin allati hiya makkatul mukarram kun kenan suka ce hujjar su suka ce a gaba da wannan din ayar da ta biyo wannan wannan ayar da muka ta yanzu cikin sura ta sha shida na hali aya ta ɗari da goma sha biyu suka ce to Allah sai ya tsora da ta ɗari da sha uku yake wala qad ja'ahum rasulun minhum faqaddabuhu fa aqadahum al'azab wa hum zalimun sadaqa Allah suka ce wala qad ja'ahum rasulun suka ce wannan din ma rasulu ce da na kira amma kowa ta manzalla ce suka ce to wannan ne hujjar su aya ta 112 na hali da 113 na hali na hali suwa ta 16 kenan in ka dauko tartibu suwar qur'ani daga sama za ka yi sauka jama'a musulmi yanzu wannan rasulun din nan ne muke so mu tabbatar da cewa thumma ja'akum rasulun wani rasulun ne sai muka koma tsangayin imamul ummati sayyidina aliyu Allah ƙara maki yadda muka wuce tsangayen gwanin fasara ibnu abbasin Allah ƙara masa yadda suka ce wannan rasulun nan mu tsaya mu faɗa a ko'ina a duniya manzon Allah ne Allah yake nufi da sun maja'akun rasulun. Kenan ana ga annabawa idan rasulun Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuka ga ya bullo annabin ku yaro. Sai ku yi haƙuri ne ku an kun gama an kuma motsa wani abu da ba wannan ba Allah na iya rubuta darajarsu ya sa su azaba daman kayan sa sa'ada da taqawa ta sace maqadiru ta sace amma da yake yayi su original ne su ba sa tanka maji ba sa yin abin da bai so kana ga annabi ya haya fa aka ce ba a gaya maki kallon azzakarin sa laifi bai amma yake to kan na ci gaba da gani tukuna hani ya zo na riga na gani ba zan taɓa sa ido na al'aura ba sai dai hannu wajen sahara wannan ne zai mutu an tobe shi a naɗa ne mahmud wannan zai musu wannan wai ba kafin ya bar wannan duniya kada karatu ya zo a ce wanda ya kalli tsaraicinsa laifinsa kaza to tun da bai riga ya mutu ba ya ɗauka dokoki ba su gama zuwa mar ba to bari ya guji shafa azzakarin kawai ya ce da za a rika shi ya faɗi siffar al'auran sai ce wallahi ta da sai mai wannan taka zanzan ne kuma Allah zai hukunci ya ce ba zai yi ba kenan sun sallama kenan fa ka zallahu bi sakan nabiyina a jama'ina an yi uminu bi muhammadi sallama yanzu dilalar ayar ta bayyana kenan Allah ya riƙe alƙawari da dukkan annaba da manzanni gaba ɗayansu su yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan nan imani fa wa yansuruhu in azraku idan shekarunsu yayi tsawo zamaninsa na tabligi ya bayyano suna nan to su ne mataimakansa ba su ne komandodin ba shi zai ke ba umarni su bi umarnin ba su da su ba shi umarni da Allah da mai ba da umarni da mai karɓar umarni ban sani ba wa abbabba zarabi to kenan za su zamanto almajiransa a bayansa sai inda ya yi nan za su umarnin da ya kaya musu Allahu akubar Allahu akubar to kun gani alhamdulillahi rabbil alamina annabi da shi ake faɗa a wannan aya shi ne yanzu kun gani ba yanzu don Allah wannan ayar wahayi ce nassi ne ƙur'ani qat'iyyus subuti ne babu rawi da ake jira sai ya duba wannan ya ce maka sa'a ko ya ce maka lam yasa tanzilun min hakimin hamidi yanzu don Allah sai aka ce mu aka ce muku aka ce mana manzon Allah sanda ya zo duniyan nan ya zo duniyan baya da imani bai san Allah ba bai san littafin da ake jin Allah haka yake kara arba'in ko ka ce yake kara talatin da tara da talatin da tara da kwana ishirin a talatin da tara da wata goma sha ɗaya da kwana ishirin da tara duka wannan a jahiliya ne kuma aka ce zama wanka ahlus sunna shine ka yadda saboda girman masu faɗan magana ba a ji wani saƙon za ku ji shi kamar takarari ba takarari ba ne salon ne yake canzawa kuma kullum haribuhum bima yuharibunaka bi ba su yi shiru ba ko jiya ma na ji matacce da aka biya mar iya taya matacce gawa ya ce ki a yansa a rediyon ba amma mu da numfashinmu da komi da ba mu goyi bayan a tozarta ma'aiki ba gwamnati ta biya tafsiri kwata-kwata ba zauyen nan mutane sun ta tambaya na wasu ta waya wasu mu bashi da to yanzu ga amsa an biya tafsiri a BRC amma an zo da mu da ayyanannun kafaffu da mai inda aka yadda a ji karatu su in dai sai mun tozata ma'aiki sai mun haɗa tawaga da masu zagawa ma'aiki jama'ansa wannan ba za mu iya ba ni dai bil akanki ba zan iya ba kuma ina kyautata muku zato na tabbatar kuma duk abin da ba za a ba ku ba ba za a yi da ku ba sai kun haɗa kai da ƙarya da hanyar ƙarya sai an zubar da kiman ma'aiki ina jin kuma duka za ku ci sallallahu alaihi wasallam to jama'a musulmi yanzu kar wani ya sake tambaya na yaya bana mun bude DRC 2 karfe 10 safe ba mu ji ka ba mun ji wane wane wane wane ne ake so a ji sai dai godiya ne wa Allah shine tun 1985 nake shiga media tun 1985 har yau ba kalman da nake a media ta zamanto takin hankali ko aka biyo ni gida aka ritsa ni babu za ka shi wanda ya shiga yanzu farawa ya yi yanzu kenan manzo Allah ya tabbata imanin annaba ma bai shiga sai sun yi ne da shi imani kenan wannan ya tabbata kenan a cikin asiri annabi rahama bai taba zama ba shirye ba bai taba zama ba musulmi ba bai taba zama ba mai imani ba sai ku bi mu da kirga akwai babban malami a duniya Sheikh Abdulrahman bin Ali bin Muhammad Ash-Shaybani ana kiransa Ibn Jabir Al-Asari hijira shekara ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wannan malamin ya bar duniya ga abin da ya faɗa don ka haɗa da maganar masu raba rayuwar annabi gida biyu rayuwar jahiliya a uzu billahi da kuma rayuwar shiriya inji me ya faɗa ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuntu nuran bayna yadayillahi azza wa jalla قبل أن يخلق آدم بألفي آمين يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أوضع ذلك النور في طينه yace ga abin da annabi ga duniya da kansa yace kuntu nuran yace ni Muhammadu da kuke kallo na ina kantar da ku iya ga sahabbansa na kasance wani irin haske Allah ya yi bayna yadayi Allah azza wa jalla ina ta rayuwa a yanda halaran ubangiji qabla an ya khaliqa adama tun kan Allah ya halitta annabi adama bi alfai amin ya rage shekara dubu biyu a ikon Allah da kadar Allah zai yi Adamu to tun wannan dubu biyun bai yi ba manzo Allah haske ne kuma yana halaran ubangiji yaushe ne jahiliya ya kuma cewa yusabbihu Allah zalika nuru wannan hakken a halaran Allah bai shiru tasbihi tasbihi tasbihi tasbihi aiki na kenan sanda nake haske a halaran ubangiji wa tusabbihu al mala'ikatu bi tasbihi in wana na waye shara da tasbihi to mala'iku daga wannan sautin suke koya kuma sai su mun aiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala hawla wala quwwata mala'iku suna karɓan wasu harufofi daga hasken ma'aiki wanda da ba sa da shi tukuna yanzu ne zamanin su sani yanzu wannan ne za ta ce sai da ya kafirki sai da aka kawo masa wahayin garu hira wai sannan ne ya yi imani ga bayan wala kuma ka ce wannan ita ce tafiyar sunna falamma khalaqa Allahu Adama mai ke ce sanda Allah ya zaba dubu biyun nan yayi zai yi Adamu auda a zalikan nura sai Allah ya ajiye wannan haske fi inihi a cikin asan da za a halitta annabi Adam kenan annabi Adamu wa man siwahu duka arzikin ma'aiki shi in an yi karatu musamman rairon da muka saba sai mun faɗi kuma inda karatun ne wani kuma shi ne haƙƙin mai sauraro za ka wannan magana cewa kafin shekara dubu biyu a halittu annabi adam hasken ma'aiki na nan a halaran ubangiji yana tasbihi da irin nau'in da mala'iku ma a nan suke yi ina za a samu magana farko dai ka ɗauki al-musnad ta al-imamu muhammad bin umar al-idin wannan shine shehun imamu muslim wadda muka fara samun riwayar nan ta cewa kuntu nuran bayna yadayi Allahi azza wa jalla qabla an yakhliqa adama bi alfai amin yusabbihu Allah zalika nuru wa tusabbihu almalaikatu bi tasbihihi wanda ya fara ce an yi haka malami shehu riwayar sunna ne ga imamu muslim imam muslim hijira shekara 261 ya bar duniya amma shi mai wannan musnad din al-imam muhammad bin umar al-idni hijira shekara 243 ya bar duniya kun ga ya jima a kushewa kafin almajirin nasa ya ji Allah shi kansu magabaci na biyu da ya kawo wannan riwayar sa ma'aiki tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun haske yake a halaran ubangiji shine al-imamu abdurrahman bin ali bin al-jawzi kana magana abul farji bin al-jawzi ibn al-jawzi hijira shekara 597 ya bar duniya ya tabbata an yi haka ya kawo a cikin tafin al-wafa bi ahwalil mustafa a mujalladi na daya shafi na 25 mun samu jagororin riwayar sunna guda biyu sun ce lallai lallai wannan asali da annabi ya faɗa haka karatu na uku al'imamu jalaluddini hakimatul huffazi abdurrahman bin abi bakar ne suyuti imamu suyuti hijira shekara ɗari tara da goma sha ɗaya ya bar duniya ka ɗauki littafinsa alla'alil masnu'a ta fi suyutin ne mujalladi na ɗaya ka buɗe shafi na ɗari uku da arba'in da biyar za ka yi kwalli ya ce lallai karatun nan haka yake na hudu al'imamu alƙazi ya bunu musa kana magana abul fadalin yuhusu bi alƙazi iya hijira ɗari biyar da arba'in da hudu ya bar duniya ya tabbata wannan kitabinsa a shifa لتعريف حقوق المصطفى مجلد فرقو شافي لثمانين دوء جماعة in ci duniya ba wadda suka yi riwayan nan sai wa'annan sai kace min na ajiye wa'annan din na dau jahiliya manna wa ma'aiki tukuna sannan ka gwada ne ma gwamnati ake damawa da ni to a dama a sha na ba zan rabu da wannan alheri saboda dama wanda mu ba mun ji wannan to bari kuma ku ji abun kuka abun hawaye cikin mintocin da aka gwada akwai mutum shi kuma ba nabiul islami ba ne ba rasulul isa'a shekul islam ya zo duniya hijira shekara 661 ya bar duniya 728 shi kuma abin da ya faɗa ƙarara yake man ƙala annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama كان نبيا قبل أن يوحى إليه يعني في غامرة يعني قبل أن يوحى إليه بالوحي حقيقة في غامرة فهو كافر wanda ya kuskura ya ce wai annabi kafin a zo masa da wa'ayi a kogon hira ka furta wannan don ka ba wa annabi gajajiyar darajar ta imani to in dai ka kuskura na kuskura muka kuskura muka kudurta cewa annabi na nan a annabi na nan a shiyayye na nan a yin imani qabla an yuha ilai kafin wahayin nan na zarura to duk wanda ya faɗi wannan mun sai me yake man kowaye kawai kafiri ne mai wannan magana kuma yake bittifaqil muslimina wai duk musulmin duniya an kace ƙarya eh kenan ma ƙarerai ne da ƙaryoyi da ƙarya ƙarya da ƙaryo ya wannan magana cikin majmu'ul fatawa mujallaji na 8 shafi na 283 ya sake cikin qa'ida fil mahabba mujallaji na 1 shafi 191 da 192 a nan da mu tsaya jama'a wannan wannan kalma abu ta gwada mana ita ce a wajen ibnu taymiya dukkan shekarun da manzo yi qabla an yuha ilayhi fi gari hira ba mu yi ba kuma in ka kuskura ka ce mana da imani ya ma zama annabi kafin wannan ranar to wai duk musulmin duniya sun yadda kai ma tukuna an sallame ka daga musulunci to ina ganin anan za mu tsaya ba don muna so ba na gaya muku dalilin da jiya muka yi jinkirin wannan ayar Allah ya bayyana annabi a nan ƙarara a wannan ayar kuma tana da haƙƙin mu shiga mu tambayi sadatu mu samo mahaɗin abinda abin zai ƙara fito mana fili a jumlatance dai duk musulmin duniya in dai na da rabo ya yarda Allah bai tsera wani annabi a kan bata tukuna daga bayi shirya ba taɓa yi ba balle limamin su jagoran su fatakon kuma a ce shi ne ya zauna a duniya shekara talatin da tara da wata goma sha ɗaya da kwana ishirin da tara laye dare mani kitabu wannan Allah ya mana tsari Allah ya mana mafita Allah ya taimu Allah ya jiƙanmu Allah ya mana gafara yau an yi rasuwa matan almajirina kuma ƙanina alhaji mustapha kwandon mai mataba sarkin bauchi matanki sunanta lafiya Allah ya ɗauki ranta muna ƙara addu'a Allah ya kai mata da sauran rashe-rashe da aka yi da yin kulle jawanibi muna fata Allah ya ji kansu muna roƙo mu ma Allah ya ji kanmu mutuntun da suke kawa da komowa kan musulmi da musulunci da dukiyar musulmi Allah ubangiji ya kiyaye Allah ubangiji ya ƙara mana albarka Allah ya ƙara mana nasarori Allah ya ƙara mana yaɗuwar alkhairi kuma Allah sa mu bar duniya da imani akwai tambaya ne na na albashi mai sani Allahu akbar gashi kuma ya tace a hannun sai ake ma sami yanzu ba na a garen ji wallahi kuwa to yanzu ma'aikata sun ce mu yi addu'a Allah Ubangiji ya kawo musu ɗauki game da jaraba da suka shiga na dakatar wanda samun haƙoƙinsu wasu wata nawa kace wasu wata hudu wasu wata biyar akwai masu wata bakwai muna fata ubangiji Allah ya fito musu da wannan haƙi nasu wanda su ba da wannan haƙoƙi ubangiji Allah ya saita su su ba da wannan haƙoƙi Allah ubangiji inda masu cikas don mugunta da bakin hali ne Allah ya rama wa ma'aikata in kuma bisa kuskure ne ubangiji Allah ya sa a samu bakin zaren Allah ya saisaita mana Allah ya ririta mana Allah ya mana mafita na'am yayi ba إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المجتبى وحبيبك المنتقى نبينا وعزيمنا ورسولنا وشفيعنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين muna kira mahukumta yi tsoron Allah yi tsoron Allah su ku yi tsoron Allah wannan wata Allah ya isa so ɗaya a wannan wata ninkin ki da ribanyin ki ba da iya don Allah su kiyaye ma shiga ukun su suma musulmi ma'aikaci a ɗauki haƙƙinsa a baki wadda ba musulmi ba ya yi aiki a ɗauki haƙƙinsa a baki addini ya ce lebura ɗan ƙwadago ba a so zufansa ya bushe a biya in zuba mutum ya bushe aka biya shi to sai an ba shi haƙuri dan bushewan gumin zuwa ga kuɗin kace to kai hakuri dan jinkiri yanzu ba zufan ba me dan kwarugo ne ma yake bushewa kuma fatiha ma salatu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله muku albarka sai gobe in muna raye Allah ya bada lafiya